بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna goma sha shida ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha biyu ga watan shida shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 30 a cikin wannan littafi na almi'atun nisawiyya من الأحاديث النبوية واللفظ babban malami fadilatu sheikh salih ibn abdullahi al-assaf Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan gidan prime minister sa abokan tafawa balewa da ke nan titin kofar ran a nan cikin garin bauchi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa abokan tafawa balewa ya mishi rahama a darasinmu na ƙarshe da muka yi kafin mu tafi hutun sallah mun tsaya kan hadisi na na'am hamsin da biyar ko na'am hadisi na hamsin da biyar haka hadisin abdullahi dan abbasin allah ya kare da a gare shi inda yake cewa matar sabit ibn qaisin ibn shammas ta zo ta samu manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take cewa ya manzan allah ni dai na san cewa sabit ba na tuhumarsa a kan addini ko kyakkyawan ɗabi'a ma'ana ba zan ce yana da sakaci da addini ko yana da mummunar ɗabi'a ba sai dai ta ce ina tsoron kar in yi masa butulci bayan ya kyautata mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kina so a raba aure ta ce e manzo Allah ya ce to zaki mayar masa da a gonarsa da ya baki a matsayin sadaki ta ce e annabi sai ya umarce ta ta maida masa gonansa kuma ya raba aure tsakaninsu almuhim kamar yadda muka yi bayani shine wannan hadisin ya nuna mana hukunci na hukunci na khulu'i khulu'i shine mace ta ga cewa zaman aure ba zai yi ba tsakaninta da mijinta ba ta son shi yanzu ko wani dalili nata sai zamana cewa ta buƙaci tana so a raba auren tunda auren ba a hannunta yake ba sakin ba a hannunta yake ba haka yanzu za ta sayar mishi da sakin kenan za ta saya sakin a wajensa so abin da yake a kanta shine za ta maida masa abin da ya bata a matsayin sadaki sannan kuma sai a raba aure a tsakaninsu wannan shine abin da ake kira da hulu'i Allah ya sa muna fahimta za mu tashi kan hadisi na 56 an abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفها رواه البخاري an karbo daga abdullahi dan umar allah ya kare yadda a gare su shi da mahaifinsa ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya raba aure tsakanin wata mata da mijinta farraka baina rajulin wa mar'atin manzo Allah ya raba auren da ke tsakanin wani mutum da wata mata qazafaha wannan mutumin yayi mata kazafi mijinta ne amma kuma yace ya kama ta da wani tana zina wa ahlafaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ta tarantse da ƙarshe kuma ya raba auren rawahul bukhari wannan hadisin yana ɗabbaka mana wasu ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo a cikin suratul nuri inda Allah madaukakin sarki yake bayani dangane da hukuncin mazinaci cewa in an kama mazinaci ko mazinaciya a yi musu bulala ɗari ɗari a tara jama'a a yi musu bulala a gaban jama'a sannan kar wani ya ji tausayinsu bayan Allah ya bayanin hukuncin mazinaci azzaniyatu wazzani fajlidu كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وإن كن ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين Allah ya biyo baya da hukuncin auren mazinaci ko mazinaciya cewa mazinaci ba zai auri kowa ba sai mazinaciya kamar yadda mazinaciya ba aura mata wani in ba dan uwanta mazinaci ba azzani la yankihu إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين bayan Allah ya biyo baya da wannan sai kuma ya biyo baya da hukuncin masu yin kazafi wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun Allah ya bada hukuncin cewa duk waɗanda suka yi ƙazafi ma mata katangaggun mata suka yi musu ƙazafi cewa ga wacce nan na kama ta tana zina ya yi mata ƙazafi Allah ya ce in ba su kawo shaidu guda hudu ba to kowanne a cikinsu za a yi masa bulala tamanin tamanin bayan Allah ya faɗi wannan hukuncin sai kuma ya biyo baya da hukunci wadda ya sha bamban wadda shi ma ƙazafi ne amma shi yana da bambanci da wannan hukuncin farkon wadda shi wannan kazafi na farko da aka kawo shine mutum ya yi kazafi ma wata matar da ba shi da alaka da ita gaba ɗaya wannan kuma hukuncin da zai biyo baya yana da alaka da mutum ya yi kazafi wa matarsa ya ce ya kama ta wato abinda za mu ɗauka nan shine a shari'ar musulunci ka'ida ita ce ko da mutum ya ga gawa ne da wacce suna zina a yanin asalin zinar ta bayyana gare shi sai ya kawo in bai kawo wannan shaidu guda hudu da aka ce a kawo ba a wajen shari'a ya yi kazafi ya yi kazafi saboda me bai cika shaidu ba shaidun ba su cika ba ne haka za a yi mishi bulala tamanin domin abin da musulunci yake so daga cikin abin da musulunci ya ba da karfi a kai akwai wato siyanatul ird musulunci ya ba da ƙarfi akan katange mutunci ba wa mutunci kariya kar ya zamana cewa mutuncin mutane an zuba shi akan farancin talla sai zamana cewa al'umma ba ta da mutunci gaba ɗaya haka musulunci ya ba da matuƙar muhimmanci sosai wajen tsare mutuncin mutane to shine allah sai yake bayani akan idan namiji ya ce ya ga matarsa tana zina Allah ya kiyaye to shi hukuncinsa ya sha bamban ba cewa za a yi ka kawo shaidu guda hudu ba a'a shine sai Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqin abinda za a zo a yi da shi shine a zo a tsai da shi idan aka ce yace ya kama ta ta yadda ta yi itirafin cewa da gaske ya kamata to wannan ta wuta sadda kanta ta wuta sadda kowa to sai a yi mata hukuncin jifa saboda mai aure ce ita sai a jefe ta sai ta mutu amma in ta yi jayayya ta yi musu to sai a ce wa mijin ya zo ya rantsuwa guda hudu ya rantse su hudu wallahi billahi ya kamata tana zina wallahi billahi ya kamata tana zina har sau hudu sannan na biyar din sai Allah ya ce wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin sai ya ce na ƙarshen na biyar bayan yayi rantsuwa guda hudu to sai ya cika ta na biyar ya ce in ƙarya yake yi Allah ya saukar da buhu buhun tsinuwa a kan shi sai ya tsine ma kansa to shi yanzu ya gama to sai ita ma matar sai ta zo Allah ya ce bayan ya yi rantsuwan wa ya dira'u an hal'azaba an ta shahada arba'a shahadatin billah abinda ita kuma zai tunkuɗe mata kar a yi mata azaba ma'ana kar a yi mata haddi shine ta yi rantsuwa guda hudu ta rantse da Allah cewa innahu laminal kadhibi ta ce wallahi ƙarya yake mata wal khamisata ita ma sai ta cika ce na biyar da cewa anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin ta ce in mijinta nan gaskiya yake yi Allah ya fushi da ita to saboda haka idan sun yi haka to sai a raba aure tsakaninsu daga nan kuma sun haramta ma junansu kenan har abada idan su biyu ne suka rage a duniya shi namiji ita mace ba za su auri juna ba saboda an riga an raba auren ne rabuwa na albatta har abada an raba gaba ɗaya kenan an tsinke duk wata alaƙar da za ta iya haɗa auratayya tsakaninsu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma wasu wannan rantsuwa ya sanya suka rantse yace kuma Allahu ya alamu anna ahadakuma kadhib Allah ya sani cewa cikin kunna akwai makareci ko dai kai kayi mata ƙarya ko kuma ke kin yi ƙarya da ka yi dinga hada su da Allah cewa makareci a cikin ku ya janye ai ba zai yiwu a ce kayi ka ce baka yi ba kuma a ce duk kuna da gaskiya dole ko dai wanda ya ce kin yi ƙarya ne ko kuma ke da kika ce baki bakin yi ƙarya laka da basu janye ba manzo Allah ya ce to Allah dai ya san a cikin ku akwai makareci sai ya raba aure tsakanin su to shine Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama farraqa baina rajulin wa mar'atin qadhafaha wa ahlafaha manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya raba tsakanin ya raba aure tsakanin wata mata da mijinta bayan mijin ya ce ya kama ta tana zina sannan manzo Allah ya kira ta ta zo ta yi rantsuwa kuma ta rantse annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba aure a tsakaninsu Allah ya tsare الحديث السابع والخمسون عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حتى تطهر من حيضها فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إذا كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك rawahul bukhari an karbo daga nafi daga umar yace nafi yace umar ibn al-khattabi wannan ruwaya nafi ya kawo cewa umar dan khattab amma ruwayoyi da suka zo masu yawa sun nuna cewa wannan abin da zamu ji ya faru ne da abdullahi dan umar ba shi umar dan khattab din ba abdullahi ibn umar Allah ya kare yadda a gare su na'am annafi'in anna ibn umar ibn al-khattab haka yake abdullahi dan umar dan khattab Allah shi kare da a gare shi tallaqa mura'atan lahu wa hiya ha'id ya saki wata mata cikin matarsa tana al'ada sai ya sake ta tadliqatan wahida ya mata saki daya fa amarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an yuraji'aha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta yace ya dawo ya umarce sa yace ya dawo da ita thumma yumsikuha hatta tadhur ya rike ta har sai ta yi tsarki fa thumma tahidu indahu haidatan ukhra sannan ta sake yin wata haida din thumma yumhiluha hatta tadhur ya rike ta har sai ta yi tsarki min haidiha daga wannan al'adar tata fa idza arada an yutalliqaha falyutalliqha hina tadhur idan yana so ya sake ta to sai ya sake ta bayan ta yi tsarki min qabli an yujami'aha gabanin ya sadu da ita fatilka al'iddatu allati amara Allahu an tutallaqa laha nisa wannan ita ce iddal da Allah madaukakin sarki yayi umarnin cewa in za a saki mata a sake su akan idda kana Abdullahi idza su'ila an zalika qala li ahadihim Abdullahi dan Umar ya kasance idan aka tambaye shi dangane da hukuncin shikan da yayi a lokacin al'ada sai ya ce idza kunta tallaqtaha thalathan idan saki na uku ka mata faqad harumat alayka hatta tankiha zaujan ghairaka to ta haramta a gare ka sai ta auri wani namijin da ba kai ba wannan hadisin yana karantar da mu wani daga cikin hukunce-hukuncen shika domin shika a cikin addinin musulunci abu ne mai girma wannan ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe mata sura sukutum da guda a cikin alkur'ani sotu balak don ya yi bayani akan hukunce-hukuncen shika tun daga yaushe ake shika yaya za a yi shika yaya idda take yaya za a yi da yaro bayan an yi shika ya za a yi da kaza da kaza da kaza kaza Allah madaukakin sarki ya ta bayani a cikin wannan sura Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi ya saki matarsa tana al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dawo da ita sai ta yi tsarki idan ta yi tsarki sai ta sake yin wata al'adar in ta yi tsarki to sai ya sake ta gabanin ya sadu da ita wannan yana daga cikin sharuɗan saki shine ba a sakin mace a lokacin da take al'ada ko sanda take cikin tsarkin da aka kwanta da ita ana yin shika ne a lokacin da mace take cikin tsarkin da ba a sadu da ita ba domin saboda na farko dai shine shi addinin musulunci Allah ya halatta mana shika ne domin ya san cewa mu 'yan adam ne fitiran da Allah ya halicce mu akai a matsayinmu na ɗan adam na ɗan adam tsarin da Allah ya yi mu akai shine tsarin zo mu zauna zo mu saba in dai za a zauna da juna to babu shakka ba makawa za a samu saɓani Allah ya sani to ballantana tsakanin mata da miji wadda ake so su kwana tare su tashi tare su ci abinci tare su yi soyayya tare su yi wanka tare su duk wani abu na rayuwarsu su gudanar da shi tare so lokacin da ka matsi mutum ka ƙara matsawa kusa da shi gwargwadon kusancinka da shi gwargwadon yadda asalin hakikanin waye shi yake bayyana maka so lokacin da asalin hakikanin waye shi yake bayyana maka har da wasu ɗabi'unsa marasa daɗi wadda da baka san su ba yanzu za su bayyana gare ka to wannan yasa Allah ya halatta mana shika amma ba wai don ana so a yawaita yin shika ɗin ba ba wai don ana so ba wannan ya sa allah ya yi ta shimfiɗa matakai daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kafin aje batun shika kan aje batun shika to daga cikin abin da allah ya shimfiɗa mana na dokoki don a takaita yawan saki tsakanin ma'aurata shine Allah ya sanya sharaɗin cewa na farko in za a saki mace to kar a sake ta tana al'ada na biyu kuma kar a sake ta tana cikin tsarkin da an sadu da ita domin idan mace da miji suna tare Allah ya halatta musu kwanciya da juna muddin tana cikin tsarki ga shiga ta to Allah ya sani cewa wannan alaka ta auratayya tana wakana a tsakaninsu to inda za ta bata ma mijin rai yana so ya sake ta sai ka ce wannan tsarkin ka sake ta a ciki ka saju da ita a ciki to bi halatta ka sake ta ba ka jira ta tukunna har sai ta yi al'ada sannan ta yi tsarki babu mamaki kafin a isa wannan dogon lokacin ya sassauto sun sulhunta tsakaninsu so wannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta cewa kar a yi shika a cikin al'ada kar kuma a yi shika a tsarkin da aka sadu da mace muna fahimta ko to shi abdullahi dan umar sai ya saki matarsa tana al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ce da shi ya dawo da ita ta zo ta yi tsarki daga wannan al'adar da take kai sannan ta sake yin wata al'adar ta yi tsarki kafin sai ya sake ta kafin ya sadu da ita in yana so ya sake ta ya ce wannan ita ce iddan da lissafin da Allah ya ce a saki mata a kai kamar yadda ya kawo a ayan farko ta suratul talaq ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda Allah yana cewa ya kai wannan annabi mai daraja idza tallaqtumun nisa idan da ku saki mata kai da al'umarka ga doka daga Allah fatalliquhunna li'iddatihin ku sake su akan iddansu su wa ahsul idda sannan Allah ya ce ku kiyaye iddan ku lissafa lissafi mai kyau Allah ya ce kuma wattaqullaha rabbakum Allah ya ce ku ji tsoron Allah ubangijinku ku ji tsoron Allah wajen lissafin idda ku ji tsoron Allah kar ku saki mata ba akan idda ba saboda duk a nuna mana cewa shikan ba abin da ake so bane wannan yasa kuma ma Allah ya kare shar'anta cewa bayan an sake ta matukar ba saki ne wadda ba kome a cikinsa ba Allah ya ce a batta a ɗakin ta ta zauna ta yi idda la tukhrijo hunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina Allah ya ce kar ku fidda su daga ɗakin su kar su ma su fita sai in sun zo da alfasha mabayyaniya da ƙarshe Allah ya ce la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra baka sani ba mai yiwuwa garin ta zauna ɗakin da ta yi idda Allah sai ya farar da wani al'amari shikan da aka yi sai a koma a fasa sai a koma cikin rufin asiri a gyara amma in an sake ta daga sanda aka sake ta aka ɗebo kayanta aka watso mata shi kofar gida ko an sake ta tafi gidansu sai aka ce a nemo pikop maza maza a je a kwaso kayanta ran da aka zo aka sulhun da aka ce an dawo da ita sai kuma a sake ɗebo fiko kuma ta sake zuwa ta sake ɗebo kayan ta dawo da shi to nan asirin ya yawa to nan sililin ya yawa to Allah ta'ala sai shar'anta cewa in an yi shikan ma to ta zauna ɗakin ta ta yi idda muddin shikan ba shika ne wadda babu komai a cikinsa ba kuna fahimta ku in dai shikan ba shika ne wadda ba komai a cikinsa ba to Allah ya ce a batta ta zauna a cikin ɗakin ta ta yi idda saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to wannan ita ce iddan da Allah ya ce a saki mata akai da haka mace din ta bata ma mijinta rai ba kawai daga ransa ya ɓaci kawai zai rubuta takarda ya ce na sake ki ko ya fulta a bakinsa ko wani abu makamancin haka ba a'a dole dole sai ya jira ga lokacin da Allah ya shar'anta a yi shika ga san da Allah ya shar'anta a yi shika saboda haka abin da ake so shine an yi auren rike auren ake so a yi a zauna lafiya a zauna lafiya ba rabuwa ake so a yi ba ku kanku in an aurar da ya ba cewa kuke Allah ya sa gidanta bane to gidanta ne kuma me zai fito da ita ai sai mutuwa sai mutuwa eh ko da yake akwai akwai wani garin da na taba zuwa wa'azi sai aka ce mu wai a garin akwai wata kasuwa ana kiranta kasuwan taki zama eh wai kasuwan taki zama wannan kungiya ne na mata wanda suka fito daga gidajen miji eh kasuwan taki zama kenan duk wacce aka sako ta to sai ta zo ta jona wannan kungiyar eh wai kasuwan taki zama Allah ya raba mu da wannan matsayaciyar kasuwa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi ga yadda ake shiga to tambaya a nan ita ce shin wannan shikan da aka yi tana cikin al'ada manzala ya ce kamar da ita za a lissafa wannan shikan ko ba za a lissafa shi ba wannan yasa mai ruwaya ya ce abdullahi dan umar in an tambaye shi idan aka ce da shi yaya matsayin shikan da ka yi manzan allah ya ce ka maida ta sai ta yi tsarki ta sake al'ada ta yi tsarki kan ka sake ta to shi kan ya matsayinsa abdullahi dan umar sai ya ce to in har ka sake ta ne saki na gaba daya ma'ana ka yi mata shika ne dama akwai shika biyu tsakaninku sai ka yi na uku to wannan na ukun da ka yi ko da tana cikin al'ada to ba ta halatta gare ka har sai ta auri wani miji wanda ba kai ba muna ganewa ko? kenan a wajensa wannan shikan ma ana lissafa shi a matsayin me ana lissafa shi a matsayin shika kuma wannan shine abin da yafi zahiri in mutum ya saki matarsa a cikin al'ada zai dawo da ita amma wannan shikan za a lissafa shi wannan shine abin da tunda shi Abdullahi ibn Umar shine abin ya faru da shi kuma manzo Allah ya bada hukunci to shine yafi cancanta ya faɗi yaya lissafin shikan yake shin an lissafa shi ko ba a lissafa ba da haka kuma ya tabbatar da cewa wannan shikan domin tunda ya ce in har shika na uku ne to ba ta halatta gare ka sai ta auri wani mijin da ba kai ba din dama wannan ita ce ka'ida fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu ka'ida ita ce in mutum yayi ma matarsa shika na uku to ba ta halatta gare shi sai ta auri wani wadda ba shi ba aure kuma ta yi aure na haƙiƙa wadda ma watakila shi mijin ma bai ma san ɗaya mijin nata ba ba wai a zo a zauna a yi auren kisan wuta ba a zo a zauna a ce to za mu baka dama ka aure ta amma bayan wata uku ka sake ta wannan wani ya yi wannan a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya auri matan suka yi yarjejeniya da mijin cewa za ka aure ta bayan wata ka za ka sako ta kuma karka yadda ka sadu da ita aka zo aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me hukunci haka yi manzo Allah ya ce la hatta yazi hatta yazuka usailataha har sai ya dandani zakin ta sai ya sadu da ita tukunna dan in bai kunta da ita ba sunan shi ba aure ba saboda haka in aka zo aka yi wannan lissafi aka zo aka ce mamiji to ga wacce ka aure ta bayan wata uku ka sako ta idan ya aure ta ya ji daɗin biyayyanta da zama da ita ya rike ta dama sharadi ne da babu shi a cikin littafin Allah manzo Allah kuma ya ce kullu sharadin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana miyata sharadin duk wani sharadin da bai zo a littafin Allah ba to shirme ne ko da kuwa sharadin ya kai guda 100 daga ba za a ce to ai almuslimuna ala shurudihim ba a'a yanzu igiyan auren na hannunsa in ya rike ta yace ba zai sake ta ba yana son ta tana son shi shikenan sai ya hakura shi mijin na biyu dama yana son ta ya sake ta saboda haka wannan shine abinda Abdullahi dan Umar ya tabbatar cewa idan an yi wannan shikan ana lissafa shi a matsayin shika za a lissafa shi a matsayin shika don haka ne ce idan shika na uku ya mata to ba ta halatta a gare shi har sai ta auri wani namiji wanda ba shi ba sai ta auri wani miji wanda ba shi ba Allah ya samu dace الحديث الثامن والخمسون عن أم سلمة رضي الله عنهما رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فغشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستاذنوه في الكحل فقال صلى الله عليه وسلم لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة متفق عليه hatta tamdi arba'atu arba'atu ashhurin wa ashrun muttafaqun alayh an karbo daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah shi kada yadda a gare ta tace annan mura'atan tuwfiya zawjuha akwai wata mata da Allah ta'ala ya karbi ran mijinta mijinta ya rasu za ta shiga ta gaba kenan ko fa khashu ala ainiha ala ainaiha sai aka ji tsoron idonta ma'ana dama tana fama da ciwon ido to sai aka ji tsoron cewa in ta shafe wata hudu da kwana goma ba ta sanya kwalli to ciwon idonta yana iya karuwa dama kuma mun sani ai daga cikin sharuɗa na takaba shine babu ado ba kwalliya ba shafa jambaki ba shafa man baki ba shafa gazal ba shafa jagira ba sa wato kwalli babu fesa turare kayan da mace za ta sa za ta sa sutura ne wadda yake ba yabo ba fallasa ba za ta yi ado ba ba kuma fita daga gida tana zaune a gida sai in fita ta dole ta lalura kamar zuwa asibiti amma zuwa biki wannan bai halatta ba zuwa gaida mara lafiya babu shi zuwa ta'aziyya babu shi zuwa wajajen bukukuwa da wajajen kaza kaza duka babu su babu su amma kun ga yanzu masu masu ta kaba ma irin yadda ka san cewa daga mutuwan mijinta ba ta kwana uku yadda ka san an ba ta lasisi kamar dama tana cikin tana cikin kaya ne yanzu kuma an sake ta Allah ya sauwake to sai wayannan mutane suka zo suka ce fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanuhu fil kuhli sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah muna so ka ba mu izini wannan matar ta dinga sa kwalli saboda matsalan idanta fa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la taktahil a a kar ta sa kwalli qad kanat ihdakunna tamkuthu fi sharri ahlasiha ai in ba ku manta ba ɗaya daga cikinku ta kasance a jahiliya kenan a baya idan mijinta ya rasu takan zauna a mafi sharrin shimfiɗanta au sharri baitiha ko kuma mafi sharrin gidanta bi ma'ana shine idan mijinta ya rasu to takan ɗauko shimfiɗa mafi muni ta samu ɓangare mafi muni a cikin gidan ta shimfiɗa wannan shimfiɗin a nan za ta zauna ta ƙarar da rayuwarta har sai ta yi shekara ɗaya fa'iza kana haulun idan shekara ta zagayo famarra kalbun sai kare ya zo ya wuce ramat bi ba'arati sai ta yi jifa da ba'ara shine wato kashin dabbobi wanda suka bushe sai ta yi jifa da shi ta yi wurgi da shi ma'ana shine wai ta fita daga takaba kenan wannan shine fitanta a takaba za ta zauna har sai shekara ya zagayo bayan shekara ta zagayo kuma sai ta ga wucewan kare sannan sai ta samu wannan kashin dabban sai ta yi wurgi da shi wai bi ma'ana shine kamar tana iya cewa kamar fitanta daga takaba jifan da fitanta daga takaba ya fi sauƙi sama da jifan da ta yi da wannan kashin dabba ko kuma ya zama na cewa jifan da ta yi da wannan kashin dabban ta jefar da takaban kenan ta fita daga takaba kenan wannan shine fita a takaba wannan shine al'adan da wasu daga cikin hausawa suka ɗauko mace in mijinta ya rasu takaban ma shigar da ita za a yi sannan in ta gama kuma fitar da ita za a yi a'a wannan duk ba musulunci bane shiga takaban mace shine lokacin da daga sanda aka ce mijinta ya rasu to ta ta shiga takaba automatic wata hudu da kwana goma na cikawa suna karewa ta gama takaba ta gama takaba ba sai an taro tsofaffi sun zo sun yi wani wane ne da wane ne wai za su fitar da ita daga daga takaba ba wannan ba karantarwar musulunci ba ce manzala ya ce fala hatta tamdi arba'atu ashhurin wa ashrun a'a katta sa kwalli har sai wata hudu da kwana goma ya wuce ma'ana a jahiliya ba shekara ɗaya kuke yi ba to yanzu musulunci ba an rage ba ma duk da dai asali ta kaba a musulunci shi ma farko farkon hukunci ya zo ne da hukuncin cewa za a yi ta kaba shekara guda والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج wannan shine hukuncin farko da aka fara saukarwa za a yi takaba ne na tsawon shekara guda daga baya sai aka saukar da sabon hukunci Allah ya shafe wancan hukuncin manin sakh min ayatin aw nunsihanati bi khairin minha aw mithliha Allah sai ya shafe wannan hukuncin sai kawo hukunci mai sauki wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sai Allah ya ce to yanzu daga yau hukuncin yin takaba wata hudu ne da kwana goma an shafe shekara daya muna fahimta ko sai aka shafe wannan hukunci saboda haka manzo Allah ya ce mata a'a ba za ki sa kulli ba don haka haka za ki zauna haka za ta zauna har sai an shafe wata hudu da kwana goma sai an yi wata hudu da kwana goma daga wannan ita ce ka'ida mace in mijinta ya rasu ta kabanta wata hudu da kwana goma sannan kuma babu ado a ciki duk wani abin da yake suna yake amsa sunan ado to ba za ta sa shi ba kwalli ya yi ado ne jambaki man baki jagira gazal turare duk wannan ado ne duk ba za ta saka su ba har sai kwana hudu wata hudu da kwana goma ya kare sannan kuma ba za ta fita ba sannan kuma ba za a nemi aurenta ba Allah ya nuna mana cewa baya halatta a nemi auren mace tana ta kaba sai dai a yi mata hannunka mai sanda eh shine Allah ya yi bayani alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala tazimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala Allah yana cewa kar Allah ya sani cewa in ka ga wata mata da mijinta ya rasu Allah ya san za ku yi ta ambatanta ku yi ta lissafinsu amma Allah ya ce kar ku je ku yi alkawarin aure da su a sirrance sai dai kawai ku faɗa musu magana mai daɗi eh kamar mutum ya ce wacce da Allah in kin gama ta kaba ki sanar da ni yanzu bai ce ina son ki ba bai ce ina neman auren ki ba ko kuma ya samu wani dan uwanta ko kawunta ko baffanta ko kaninta ko wanta ya ce in wacce ta gama ta kaba ka sanar da ni bai ce ina neman aurenta ba Allah ya ce kuma wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala kar kar ku yunkura ku ce za ku daura aure har sai ajali ya cika ma'ana sai ta gama ta kaba kar ku ce bari ku daura mata aure har sai ta gama ta kaba ko a ce to ba damuwa mun maka alkawari tana gama ta kaba za mu daura muku aure wannan baya halatta Daka ba za a nemi aurenta ba sai dai a yi mata hannunka mai sanda sai dai sai a yi mata hannunka mai sanda eh mutum ya dan yi wasu dabaru maganganu ce wacce gaskiya bisa ga dukkan alamu duk wanda ya same ki a matsayin matar aure zai samu natsuwa da kwanciyar hankali shi yasa wani mama rigayi baka taba ganin sa cikin tashin hankali da sauransu yanzu ai mai hankali ce ita tana jin wannan bayanin ai ta fahimci sakon da ake son isarwa to ai mata hannunka mai sanda kenan ko kuma bayan kwana goma ya buga waya ya tambaya ko ya zo ya tambaya ya ce ni kan wace yau ta kabanki sauran kwana nawa bayan wata ɗaya ya sake zuwa bayan kaza ya sake zuwa to in ga kare na shin shi na takalmi an ce me ɗauka zai yi ko yawwa to idan ba shi da alaƙa da takabanta me alme alaƙansa na tambayin takabanta akai akai dole akwai abin da yake son isarwa haka ne ko saboda haka ita mai takaba ba za a nemi aurenta ba sai dai a yi mata ishara a yi mata alama wadda tana jin haka ta kawai ta fahimci fa cewa eh wane yana so ne isar da saƙo wane yana son isar da saƙo Allah ya kiyaye الحديث التاسع والخمسون عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت صبلت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف فدعا لها an karɓo daga aba ibnu abi rabahin Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce ƙalili ibnu abbasin wata rana abdullahi ɗan abbasin Allah ya ƙara masa yadda yake cewa da ni ala urika mura'atan min ahlil janna ya ce shin ba na nuna maka wata mata cikin yan aljanna ba kana so nuna maka yar aljanna ga ta nan kuma tana yawo a bayan ƙasa qultu bala sai na ce e ina so nuna min ƙwalar sai ce hazihil mar'atu sauda wancan bakar matar atatin nabiya sallallahu alaihi wasallam wata rana ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama faƙalar sai ta ce inni usra ta ce ya manzan Allah ina da farfadiya ina yawan faɗi saboda cutan farfadiya da ke damuna wa inni atakashaf sannan idan farfadiyar ta wata tashi idan na faɗi garin shure-shure irin na mai farfaɗiya sai tsaraici na ya dinga bayyana fada'ullah hali ya manzan Allah taimaka min ka roƙa min Allah ya bani lafiya roƙa min Allah ya warkar da ni la ilaha illallah qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi iti sabarti walakil janna manzan Allah ya ce in kin ga dama in kina so in miki tallan wani abu mana ki yi haƙuri da wannan cutar da take damunki ta ci gaba da damunki amma a lahira na yi miki alkawarin aljanna wa in shi'iti idan kuma kin so da autullah an yi afiya ki sai roƙa miki Allah ya baki lafiya ki zaɓa ɗaya ko kuma ko dai ki zauna da cutar a lahira kai tsaye lasisin ki ta nan da tafiya aljanna ko kuma a roƙa miki Allah ya warkar da ke ki yi fafutuka da faɗi tashi don samun aljanna ta wani ɓangare faƙalat asbir sai ta ce ɗan ya haƙuri eh to ga garanti nan eh sauran hanyar da za a yi fafutukan shiga aljanna sai dai kyautata zato eh dama kuma a nuna mutum a cewa na ɗan aljanna ne duk duniya ba wanda yake da wannan lasisin in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ma wahayi ake masa eh bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da lasisin ya nuna wane ya ce kai ɗan aljanna ne babu shi kanan kan shi bai da lasisin ya bugi kirji ya ce ni ɗan aljanna ne eh sai dai kyakkyawan yaƙini game da ubangiji amma ya samu lasisin shiga aljanna har ya raba ma wasu a ta wannan kuma tatsuniya ce gaibu ne faƙali sai ta ce inni a takashaf ta ce to amma ai idan farfaɗiyan ta tashi tsaraici na yana bayyana fadu'ullah hali Allah a takashaf ka roƙa min Allah cewa in farfaɗiyan ta tashi tsaraici na ya daina bayyana saboda in ta tashi ai ban san a wani yanayi nake ba to Allah ya tsare ni cewa in cutar ma ta tashi ya zama na ba zan yi tsaraici ba fada'ala ha sai ya mata addu'a haka sai tabbata cewa tunda ta haƙura da cutar sai tabbata cewa wannan matar yar aljanna ce da haka shi yasa Abdullahi dan Abbas ya nuna ta yace in kana son ganin yar aljanna to ga ta nan in kana so ka ga ga yar aljanna nan tana yawo a bayan ƙasa yace to ga ta nan wannan matar sannan kuma bayan nan kuma abin da za mu ƙara ɗauka daga cikin wannan hadisin shine yana karantar da mu cewa babu wanda yake da damar yaye cuta in ba Allah ba wannan yana koyar da mu cewa ba wanda yake da damar ya yaye ma mutum cuta in ba Allah ba wannan yasa shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan matar ta zo bata ce ya rasulullahi ka bani lafiya ba sai ta ce me ka roƙa min Allah ya bani lafiya ashe shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake roƙon Allah yake yi ba shi yake ba da lafiya ba qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah Allah ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce da duniya bana iya mallaka ma kaina wani amfani ko in tunkuɗe ma kaina wata cutarwa sai abin da Allah ya ga dama sai abin da Allah ya so da haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ake roko ba ko da yana nan abin da ake yi shine tawassuli ake yi da addu'ansa a ce roƙa mana Allah ba wai ka yi mana kaza ba ba ka biya mana bukata kaza ba ba wai ka yaye mana cuta iri kaza da kaza ba a'a roƙa mana Allah ya ba mu kaza roƙa mana Allah ya yaye mana kaza roƙa mana Allah ya yi mana kaza da kaza daga wannan shine karantarwar musulunci kuma wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin haƙuri akan cututtuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'a wato jarabawa ba za ta gushe ba tana samun mumini akan karan kansa da gangan jikinsa da dukiyarsa da 'ya'yansa har sai ya wayi gari ya gamu da Allah ba wani laifi a kan shi duk zunubansa an yafe saboda haka wannan yana nuna mana haƙuri da juriya duk wanda kaga ya shiga aljanna to ya shiga aljanna ne saboda haƙuri ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira Allah zai ba ma mutum aljanna ne saboda haƙuri da yi salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbat dar duk wanda ganshi ya shiga aljanna to ya shiga aljanna ne saboda hakuri walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar dai sai mutun yayi hakuri tukunna hakuri na farko akan biyayya ma Allah biyayya ma Allah sai an yi hakuri salloli biyar azumi hajji da sauransu duk wani aikin ibada sai an yi haƙuri ake iya yin shi in babu haƙuri ba za a iya ba na haƙuri na biyu kuma haƙuri akan sabon Allah mai ƙaurace ma sabon Allah sai mai haƙuri wanda ba shi da hakuri ba zai iya ba ga haram nan ga zina nan ga kaza ga kaza mutum yana gani amma in ba hakuri ba zai iya ba sannan hakuri na gaba hakuri akan kaddaran Allah dole sai mutum ya yi hakuri Allah ya yi alkawari cewa ba za mu zauna lafiya a duniyan nan zaman lafiya na ka zauna salin alin ba dole sai Allah ya jaraba mu dole sai kaga mun da jarabawa da haka rayuwar duniya ba ta tafiya dole sai akwai jarabawa za ki rashin lafiya cututtuka za su same ki za a samu matsaloli za a samu tawayan arziki za a samu kaza duka wannan jarabawa ce da Allah ya yi alkawarin cewa zai jarabe mu da haka wajibi ne akan dukkanin musulmi da mumini ya shirya ma wato ya shirya ma haduwa da wannan jarabawan daga wajen Allah kamar yadda Allah ya yi alkawarin cewa zai jarabe mu Allah ba zai fasa ba Allah zai jarabe mu kuma jarabawa tana zuwa ta kowace fuska ba ke ke zaben ta ina Allah zai jarabe ki ba Allah shi ke jaraba ki ta inda ya ga dama amma in zaɓi ne aka ba mutum ai ba wanda ke son talauci ba wanda ke son rashin lafiya ba wanda ke son ciwon kai ba wanda ke son zazzabi duk wayannan ayyukan duk ba wanda ke son su saboda me saboda suna hana ka more rayuwa to su wayannan jarabawan da suke zuwa a rayuwa in kina so ki fahimce su ki dauki rayuwar nan kamar mota ce asali mota me amfaninta gudu shine amfanin mota ko amfaninta ta yi gudu inda ba zan iya isa da wuri da kafata ba sai in shiga mota yanzu yanzu nan na isa to amma motar sai aka sa mata birki ita kuma birki me aikinta in an take ta gudun zai yi ba zai yi ba so ita birki aikinta yana cin karo da asalin manufar kirkirar mota to amma motan in babu birki kuma fa akwai matsala yawwa menene amfanin daga nan zuwa kaduna zaki tafi ki shiga mota saboda a isa da wuri a yi gudu a isa kin je tasha sai aka ce ga mota nan ta cika fes saura mutum ɗaya amma motan ba birki za ki shiga wannan motar idan an ce wannan motar daga nan zuwa kaduna naira dubu arba'in wannan motar daga nan zuwa kaduna naira dubu goma wannan mai kyau ce tana da birki wannan bata da birki mara birkin dubu goma wannan dubu arba'in ina ina ga dai duk yadda ke son kuɗi ba za ki shiga wannan mara birkin don kin samu ragi ba haka ne ko baka ba to yadda kika ga motar nan idan babu birki tana da matsala to haka rayuwa take yin aka sake mutum ya yi wata ya yadda yake so ba matsaloli ba jarabawa to haka zai samu matsala zai kai kanshi zuwa ga halaka zai kai kanshi zuwa ga halaka wani Allah sai ya bashi tsagwaran lafiya sai ya dashi da talauci to wannan talaucin shine burkin sa shi dan yadda yake lafiyayye in yayi kuɗi kuma za a yi matsiyaci to Allah sai ya hana shi kuɗi to wannan kudin sai taka masa burki akan wasu tsiya ta kudewa sai dawo masallaci wani kuma Allah sai ya tara masa kudin sai kwantar da shi a asibiti ga kudin nan ya tara mai to in yayi lafiya kuma to nan kuma shi ma shi ma za a yi kwallon matsiyaci to Allah sai ya ajiye shi a asibiti haka sai ya shekara goma yana jinya ya shekara biyar ashirin yana jinya ga tarin dukiya nan in ana sayan lafiya da kuɗi zai sai na mutanen garin gaba ɗaya amma yana kwance inda zai dan yi wani abu mai dan nauyi da minti uku sai ya kwanta daga hakanin dai zai ci gaba da lallaba rayuwa hakanin zai ci gaba da lallaba rayuwarsa to saboda haka jarabawa ta rayuwa tana zuwa ta kowace fuska Allah kuma yana jaraba kowa ne gwargwadon yadda ya so kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa Allah yana jaraba mutane ne gwargwadon girman addinin su gwargwadon tsoron Allahnki gwargwadon jarabawanki manzo Allah ya ce in mutum ya zama na addininsa da gaske yake yi to jarabawansa za ta karu in mutum ya zama na addininsa sako-sako yake yi wasa-wasa ba da gaske yake yi ba to jarabawan za ta zama ba wani abu bane dan Allah zai bude masa duniyar ne ya more ta saboda bai da rabuwa ce ba shi da rabuwa ce haka rabansa na can sai a kawo mishi nan sai an tashi ranar alkiyama sai zama na bai da komai ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها هكذا فدا مكافري للهرة ace duk wani kayan morewa da ya kamata ku samu a nan to fa kun cinye shi tun a duniya kun gama jin daɗin ku a duniya yau fa fal yawma tujzauna azabal hud makomar ku ita ce azabar wulakanci Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon cin dukkanin jarabawan da kai mana abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin